الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة أزمية وأشرين دشدة وتر رمضان شكرة تدبو دا دريه دا أربعين دبير bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yayi daidai da biyar watan hudu shekara ta 2024 ta miladiya bismillah صدق الله العظيم ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani a ayoyin da suka gabata halittar sayyidina adam alaihi salam da ummuna Hauwa da kuma umarnin da yayi wa mala'iku gabaki daya kan su yi sujada wa sayyidina adam alaihi salam mala'iku gabaki daya sun amsa wannan kiran kuma sun yi sujada wa sayyidina adam amma shi iblis shaydani ya ki yayi sujada da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi me ya hana ka sujada sai ya kafa hujja cewa shi ya fi sayidina adam ɗin domin shi an halicce shi daga wuta kuma sayidina adam alaihi salam an halicce shi daga laka ko taɓo to wannan maimakon ya nemi da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kore shi a rahma yake ya fita a nan baya yiwuwa baya kasance mishi ya yi girman kai a aljanna ko a can tare da almala'il a'la bare yi girman kai to sai ya nemi jinkiri daga wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin ya jinkirta shi ya bar shi zuwa ranan da za a tayar da mutane ga baki ɗaya daga ƙabura a yi musu lissafi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amsa mishi wannan kiran amma ba dai abin da shi ya nema ya bashi ba yace za mu jinkirta ka zuwa busa ƙaho na farko inda mutane ga baki ɗaya za su mutu an bashi wannan daman. shi ko ya ɗau alkawari tun da dai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kore shi a rahamansa ya yi alkawari zai ɓatar da bane Adam daga tafarki madaidaici, ko da yaushe zai sassaka musu ra'ayi daban-daban domin su bujire wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala mahalicinsu, ya yi wannan domin hasada ne. To, tun alkawarin nan ya yi sai ya fara da waye, ya fara da Sa'idna Adam da Ummuna Hawa alaihimussalam. ya fara da su sai ya zo ya yi musu waswasi cewa da Ubangiji ya ce wa Sa'idna Adam da Ummuna Hawa su zauna a cikin aljanna, ita ce mazaunarsu nan ne inda za su zauna su rayu, sai ya ji haushin wannan hasada ta shiga zuciyarsa sai ya zo ya ruɗe su ya yi musu waswasi cewa Ubangiji fa ya bar ku ku zauna a aljanna kuma ya ce ku ci daga dukkan gushiyoyi ko kuma itace itatuwa da suke cikin aljanna ku ci ya hana ku bushiya daya wannan bushiya dayan nan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana ku kada ku taba haka fa ya gaya musu kada ku taba din nan ni ina son alkhairi ku zan gaya muku sirrin wannan itaciyan nan Ubangiji ya hana ku domin kada ku kasance daga cikin mala'iku ko kuma ya hana ku kada ku dawwama abu biyu sai ya musu waswasin nan sayyidina adam alaihi salam da ummuna hawa shaydan ya rude su su kuma sun zo sun ci daga wannan bishiyan nan ko itaciyan nan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana su daga da kada su ci a cikin ta sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace shaydani ya saukar da su amma Allah ne ya saukar da su amma sababin shaydani ne lokacin da suka ɗanɗani wannan bushiyan nan sai ubangiji ya ce musu bayan sun ci wannan bishiyan kafin su ci kowa baya ganin al'auran junansa Allah ya rufe musu al'auransu su ya suturce su da wani haske daga gare shi da sun ci wannan bishiyan nan sai kowa ya fara ganin al'auran juna abun su ma sun ji nauyinsa sai sun koma suna yankan itace wannan ganyen wasu itatuwa daga cikin aljanna suna yankan ganyen nan suna koye al'auransu da shi to nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira su su sayyidina adam da ummuna hawa ya ce musu shin ba na hana ku na ce kada ku kasance wannan itaciyan nan ba sa'annan kuma ba na gaya muku cewa shaidani makiyinku ba wannan abu biyun nan ba na gaya muku ba sun ce eh ya ubangiji tabaraka wa ta'ala sai sun ce qala rabbana zalamna anfusana ya ubangijin mu mun zalunci kawunan mu da mun saba wa umarninka mun bi waswasin shaiɗan. wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya ubangijin mu idan baraka yi mana gafara ba baraka karbi tuban mu ba kuma baraka rahimce mu ba daga rahamarka ba za mu kasance daga cikin asararro su waye ne asararro domin a lokacin asararre guda ɗaya shaidani ne kurum da zurriyan sakaman sayyidina adam ubangiji tabaraka wata'ala lokacin da yace mishi shaidanin nan makiyinsa ya nuna mishi shaidani makiyinka ne kuma zurriyansa kuma makiyan zurriyanka ne kuma su wa'annan asararro ne don haka sayyidina adam anan ya roki Allah da kalmomin da ubangiji tabaraka wata'ala ya basa yace idan baka gafarta mana ba baka rahimce mu ba za mu kasance daga wa'annan asararru mutane asararru wato shaytani da zurri'arka Allah kuma ya karbi tuban su ya gafarta wa sayyidina adam alaihi salam amma hukuncin da yayi ne saukar da su ya zartar da shi wannan hukuncin yana nan na'am No. No. Bayan wannan abun da ya kasance na aikata cin wannan itaciyar nan da hana an Allah ya hana su sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da su, ƙalah biƙo, a wata sura ƙalah biƙa, ko ba haka ba, to a nan ishbiƙo malamai sun ce wanda ake nufi da su su sauka ko daga aljanna ko daga almala'il a'la ana nufin sayyidina adam da ummuna hawa da shi shaidanin da kansa da kuma labarin macijiyan nan idan ya inganta domin yadda ake ce sayyidina adam ya kuya ne ya shiga cikin wata macijiya ne ita ce ta saka shi cikin aljanna to wannan labarin nan na macijiyan nan idan ya inganta to har da macijiyan nan gabaki da ubangiji yake musu su sauka su bar aljanna amma labarin wannan maciziyan nan akwai babu inganci a cikinsa labari ne daga cikin isra'iliya na'am qala habiqu minha jami'a ku sauka gaba qala habiqu ba'dukum li ba'din adu sayyidina bajil ayat kathira qala habiqu ba'dukum li ba'din adu sashen ku wato Allah idan ya saukar da su sashen su zai zama makiyin sashe dayan da ra'ayin kansa sauran kuma da umarnin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ba'adukum li ba'adin ado, wato shaidani zai zama makiyin Sayyidina Adam da zurriyansa da zaɓin kansa da bujirewa wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sayyidina Adam da zurriyansa kuma su kasance makiyan Iblis kuma da umarnin Ubangiji tabaraka wa ta'ala inda ya ce, Inna shaifana lakum aduwun, fattakhizuhu aduwa. shaidani makiyi ne a gare ku kuma ya bani adama ku rike shaidani makiyi babu yadda shaidan zai yi wa mutum wa'azi da wani abu ko kuma waswasi da wani abun alkhairi duk wasu umarnin shaidan da za su yi wa mutum to na bujire hanya fitan hanya madaidaiciya ne domin shaidan da rai da shaidan daman ba a karban shawararsu kamar yadda Imam Busairi yake faɗa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahadaka an-mushaf at-tahimi duk lokacin da ranka kai maka waswasin wani abu to ka tsaya kai tunani kada kai saurin zattar da wannan abun da ta gaya maka domin idan ranka bata tsarkaku ba bata fita bata fita daga nafsul zalima zuwa an-nafsul lawama zuwa an-nafsul mutma'inna ba sai lokacin da ranka ta kai an-nafsul mutma'inna lokacin duk abin da za ta gaya maka a cikin umarnin ubangiji tabaraka wata'ala ne amma muddin ranka tana kan allawama ne ko azzalima to ba a karban shawaranta hakan nan shaidan shi ma ba a karban shawaransa shine ubangiji yake ba'dukum li ba'din adu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wato anan kuna da matabbata a ƙasa da mun ce muku ku zauna a aljanna amma tunda dai kun saba kun buje kun saba wa umarnin da muka baku mun yafe muku wannan saba wannan da kuka yi amma ku sauka ƙasa an saukar da su ƙasa shine ƙasar ne yanzu ta zama matabbata wa ibni adam gabaki daya a cikin ta za su rayu a cikin ta za su yi komi da komi nasu na rayuwarsu kuma a cikin ta za a bunne su kuma a ƙarshe daga ita za a fitar da su gabaki daya kamar yadda ubangiji zai yi bayani a ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin da kuma jin daɗi na ɗan wani lokaci ilahin wasu malamai sun ce izuwa mutuwan ko izuwa busa izuwa tara kuranin kiyama izuwa tashin alkiyama dai na lokaci ne kayyadadde lokaci ne sananne a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wato duk zaman da mutum yayi zai zo wata rana da zai bar wannan rayuwar da yake cikin ta ta duniya to shi ne mata'un ilahin jin daɗi ne na wani lokaci domin Allah ya tanadi zama mai daɗi dawwamamme wa bayinsa salihai muminai a ranar kiyama shi ne ya takaita musu wa'annan ranuka kaɗan ɗinnan na jin daɗi kaɗan a cikin duniya to mata'un ɗinnan a cikin shi akwai mata'un wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala abu mai daɗi ne jikin mutum zai amfana da shi kuma ba shi da wani sako a wurin Ubangiji tabaraka wata'ala akwai kuma mata'un wanda shaidani ne zai kawata maka shi kai ka ji dadin sa kana yi alhali ko a wajen Ubangiji tabaraka wata'ala ba mata'un bane daga wurin Ubangiji kawai wannan kai biyayya ne wa shaidan kuma akwai sakamako da zaka tarar gobe ranan alqiyama Ubangiji tabaraka wata'ala bayan ya faɗi haka yace qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhraju a cikin ta zaku zaku a cikin ta zaku rayu wato a cikin ƙasa da yace lakum fil ardi mustaqarrun wannan yace ala fiha tahyawna a cikin ta zaku rayu zaku ƙara sarayuwanku ta duniya a cikin ta wa fiha tamutuna sa'annan kuma a nan ƙasan nan kowa za a karɓe ransa a nan ƙasa wa minha tukhrajuna kuma daga gare ta za a fitar da ku baki daya gobe ranar kiyama kamar da yadda ya fada a suratu taha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wato zama ne na lokaci kayyadadde amma mutun ya san shi ba komi ba face wannan kasan nan da yake taka ta shine mutum idan kana so ka gane kanka kai waye kai mutum da Allah ya halice ka to wannan kasar nan da kullum kana taka ta da takalminka baka shakka lokacin da zaka taka ta wannan ita ce kai kai ba komai ba face wannan kasar dan haka mutum yayi da hankali wa fiha wa minha tukhrajun na'am No. da sayyidina adam alaihi salam da ummuna hawa lokacin da sun saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan kafin su saba din Allah ya suturce su da haske da abin da Allah shi ya sani ya suturce su da shi amma da an saukar da su ƙasa kaga an riga an ɗauke wannan suturcin nan da Ubangiji ya yi musu, amma Allah da ya saukar da su ƙasa bai bar su haka ba, sai Allah ya kira wa bani Adam ga baki ɗaya ya ce, Ya bani Adam a zanna alaikum libasan yuwari sau'atikum, an zanna alaikum ai halakna alaikum, au aujatna alaikum, ya ku bani Adama mun saukar muku, ko mun samun muku, da sutur abin sutura ko tufafi wanda zai suturce ku, zai suturci al'auranku, libasan yuwari sau'atikum wanda zai rufe zai rufe al'auranku yuwari sau'atikum warishan rish malamai sun ce wato libas shine abun da zai rufe al'aura guda biyu rish kuma wanda zai rufe sauran jiki kuma za a ɗauke kayan ado a cikinsa hula ne rawani ne da sauran kayakin da za a tur shine rish wato kuma rish kuma an fassara shi da kuɗaɗe da yawa dukiya Allah ya saukan muku da sutura kuma ya saukar muku da dukiyoyi wanda za ku amfana da su a cikin wannan rayuwar ba wai kawai ya saukar da ku an bar ku kamar yadda ake faɗa wai ga mu ga Allah duk maganar shi gaskiya haka ne ga mu ga Allah ne amma abin da ake nufi da ita wato babu wanda zai taimaka maka an barka kai kadai da kokarin kanka shi gaskiya ne ga mu ga Allah so Allah yayi musu wannan sai malamai anan sun ce Allah ya ce anzalna alaikum libasan mun saukar muku da tufafi to in an tafi da ma'anan anzalna me ake nufi da shi da shin kayan ana saukar da shi daga sama ne kayan mafi yawan kayan da ake amfani da shi a ƙasa a zamanin da kuma har zuwa yanzu auduga ne da ciyawa ne da sauransu wa'annan kuma ba sa fita sai an an saukar da ruwan sama sun sha ruwan nan tukunnan za su fita shine hikiman nan ubangiji anan yace anzalna alaikum libasan ai mun saukar muku da ruwa wanda daga shine wasu abubuwa za su tsira daga ƙasa za su fita ku samu tufafi wanda za su za ku tufatar da kawunan ku daga shi na'am walishan sai yace walibasat taqwa da kuma tufafin taqwa libasat taqwa malamai sun fassara shi da musulunci sun fassara shi da imani sun fassara shi da khushu'i kankan da kai kuma sun fassara shi da wasma wato kawun gani da Allah ya halitta wa mutum kuma an fassara shi da duk wani abu wanda zai sa a ji tsoron Allah kuma zai dauki wa'annan ma'anan nan gabaki daya malamai suka ce sun ce wato tufafi wanda zai suturce ka a nan duniya shine riga da wando ko rawani ko wani abu da zaka saka wani bare ga tsiraicinka ba ko ba haka ba amma abin da zai suturce ka a lahira bara a tona maka asiri ba bara a ganka a wannan a wulakanci bara a ganka a cikin wani hali wanda ba a so babu kaman taqawa da tsoron Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala to shine kaman Allah ya saukar mana abu biyu abinda zamu dauki adon mu na sutura a nan duniya shine tufafi da za mu ɗauki ado na lahira da shi kuma shi ne taƙawa da tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala duka biyu mutum yana bukatansu domin ba yadda za a yi ka bauta wa Allah a cikin tsiraici zai yi bara yi ba sallan ka bara a karɓa ba don mala'iku ba za su saurara ba duk lokacin da mutum ya buɗe tsiraici ce mala'iku za su hau za su bar shi ba za su zauna tare da shi ba kuma duk lokacin da mutum ya kasance yana faɗan maganan banza wato na batsa da sauransu ko kuma mayar da zagi kamar yadda ya faru da Sayyidina Abubakar wani yana zagin Sayyidina Abubakar yana afka masa annabi yana nan yana ji bai magana ba amma da Sayyidina Abubakar ya fara mai da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace ya rasulullah tun dazu yana afka mini yana zagi na ka zauna yanzu na dina fara mai wa rasulullah zaka bar wajen yace to na ga lokacin da kai kana zagin nan mala'iki yana zagin ka mala'ika yana mayar mishi da kai ka ɗauki lamarin a hannunka mala'ika ya tafi to nima mai zan yi nima na tafi don wannan ne sallallahu alaihi wasallam to haka a duniya ma idan mutum yana zaginka yana maka habaici yana maka wulakanci ƙyale shi akwai mala'ika da Allah ya wakilta shi ya mayar maka duk lokacin da ka ɗauki makami a hannu kashe za ka yi Allah ya ƙyale ka da hannunka da kai da dabarunka ka yi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum a addu'ar shi yana cewa wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka bar ni da dabaru na koda ki dan ido ne Allah ka iya mini haka ake so mutum yayi to shine Allah ya ce walibasat taqwa sa'annan alahira kuma kana bukatan wannan taqawan nan banda ita asirinka a tone alahira za a tona maka asiri domin me yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala a suratu al-infitar me yake cewa yace yawma tubla sarair yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir lokacin da za a tona asirin kowa asirin kowa za a bude shi a ranan baka da wani karfi baka da kuma mataimaki a ranan abun da kake da shi sai taqwa taqwan da zaka tafi da ita ita ce zaka suturce ka a can to kenan mutum yana buƙatan biyu duka yana buƙatan suturan duniya yana buƙatan suturar lahira Allah ya ba mu so gabaki daya sai ubangiji yake wa libasa taqwa zalika khair wannan shine mafi alkhairi shine mafi alkhairi wato taqwa ita ce mafi alkhairi da mutum to menene taqwa taqwa sayyidina ali radiyallahu anhu ya ya wato ya tirga ta ya hada ta duk a cikin abubuwa hudu yace at-taqwa al-khawf min al-jalil wal amalu bit-tanzil والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أبو هدونا ني yake taqawa shine tsoro daga madaukaki tsoro daga Allah kenan attaqwa min dalil wal amalu bit tanzil kuma kai aiki da umurnin da suka zo a qur'ani shine taqawa na hudun yace na uku yace al qana'atu bil qalil wato ka yarda da rabiyan da ubangiji tabaraka wa ta'ala yi maka ka gode mishi dan rabiyan da ubangiji tabaraka wa ta'ala yi maka ka yarda da ita والقناعة بالقليل سأل يشي والعمل والقناعة بالقليل يشي والاستعداد ليوم الرحيل كما كشريا ورانا تفيا تفيا زوا إنا زوا ورن أبنجي تبارك وتعالى تفيا زوا إنا زوا وجن حسابي تفيا زوا إنا زوا الجنة كوتا yace guda hudun nan su ne taqwa to idan mutum Allah ya azurta shi abubuwa hudun nan yana da takawa ga baki daya in ya baka daya ko biyu daga cikin su ya baka rabi in ya baka uku saura maka daya in ya baka ga baki daya ka rabauta a rayuwar duniya da lahira ga baki daya sai ubangiji yace zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun wannan daga ayoyin Allah ne wato cewa ya saukar da su duniya ya halitta musu abin da za su yi amfani da shi a duniya, taƙawa a duniya, taƙawa a lahira, yace wannan daga ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne, ya yi su don me, la'allahum ya zakaro, domin a yi tunani, domin mutane su yi tunani cewa ba ka zo duniya ba wai kawai za ka rayu a duniya ba, a wannan na zama ne na ɗan lokaci ƙanƙani. babbar rayuwa ita ce a can lahira don haka ka yi ƙoƙari ka samu guzurinka daga cikin ta'awa daga cikin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala na Na'am. Na'am. sai anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kira bani adam baki daya wato su lura su aji hankali ya bani adama la yaftinannakum shaytan ya ku in adam kada shaytani ya fitine ku kada ya fitine ku kamar yadda ya fitar da ubangijin yadda ya fitar da babanku Adam alaihi salam da ummuna Hawwa daga cikin aljanna kuma a lokacin kuma har ma ya sa ko kuma ya fizge musu suturansu ya bude musu al'auransu wato domin su kalli al'auransu kamar wannan fitinan nan kada ku dauka zai tsaya a can ne a'a fitinan nan tana nan har zuwa tashin alkiyama domin shi shaidani yayi alkawari zai batar da ku zai fitine ku ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira wato kada ka yarda da shaidan yace afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lil-zalimin badala a can suratul kahf shin za ku riki shaidan da zurri'ansa sune majibinta bacin ni alhalin kuwa shi shaidan da zurri'ansa makiya ne a gare ku yace wannan musanyan azzalimai da suke yi tir da ita wannan ba musanya bane ka bar Allah ka riki shaidan a wannan ba abinda za mutun zai yi ba to shaidan yanzu ya fitini mutane ya fitini al'umma gabaki daya babu inda shaidan bai shiga ba domin ya haddasa fitina wa al'umma a cikin abinci ya fitina al'umma a cikin tufafi ya fitina al'umma a cikin kwanciya ya fitina al'umma a cikin gini ya fitina al'umma a cikin komi har ibada shaidan ya fitina al'umma an bi shaidan shaidani kuma barai fasa niyan da yayi na cewa wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azana al'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wannan abubuwa guda biyar da yayi alkawarin su na batar da su ko kuma ya sa waswasi a zukatan su ko kuma ya ficine su su yayyanke kunnuwan dabbobi ko kuma su caccanza halittan Allah ya fitine su su saba wa Allah ya fitine su su ibin annabi alaihi salatu wassalam wannan alƙawarin da shaytan yayi sa yana nan har yanzu yana ci gaba da yin sa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da hadisin Umar ibn al-As a hadisin eh yana cewa inna lish-shaytani lummatun ibn adam wa lil-maliki lumma إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة لمة الشيطان فإبعاده عن الخير na manta nassin hadisi dai wato ma'anan hadisin abinda manzon Allah yake cewa wato shaydani yana da wata himmantuwa akan bani adam himmansa akan bani adam kuma ya hana shi alkhairi kuma ya sa shi ya ƙaryata gaskiya himmar shaidan akan bani adam kuma yana so yana umarninsa da alkhairi kuma yana son sai ya gaskata gaskiya idan mutum ya sami kansa a cikin gaskata gaskiyan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake falyahmidillah man wajada nafsahu fil ukhra falyasti'iz min ash-shaytan idan dan ka sami kanka a wancan kuma sai ka nemi tsari daga da Allah daga shaidani korarre daga rahaman ubangiji tabaraka wa ta'ala wato shaidani himman sa dare da rana ya ga ya kauda kai a hanya ko a tafarki madaidaici mala'ika kuma yana kokari shi ma dare da rana yana so ya ga ya bayyana maka sai dai kai baka ji ne baka saurara ya gaya maka shaidanin nan fa makiyinka ne kada ka bisa wato kaman mutum biyu ne wannan yana yin nasa wannan ma yana yin nasa in ka bi shaidan ka bata idan ka bi mala'ika ka kubuta daga azaban ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shaidan yana ganin ku da shi da rundunansa ta inda ko ba ku ganin su wato duk lokacin da maki zai zo maka ta inda baka sani ba zai fi cutar da kai maki in ya fita maka ta inda baka sani ba zai cutar da kai shi yasa mutane a misalinsu suna cewa maƙiyi na kusa shi ya fi maƙiyi na nesa domin maƙiyi na kusa kai ka yi ka ɗauki aman daga wajensa kai kana ganin wannan ba abin da zai maka ka san sa dan uwanka ne da sauransu amma fitinansa za ta fi yawa shine Allah ya ce mutane bani adam innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaydan yana ganin ku da shi da rundunansa ta inda ba kwa ganin su wato duk dabara ta duniya tabara ta makirci shaitan zai kulla ta yaga ya ka da kai a shine hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani cewa shaitani daga farkon lamari zai zo mutum ya ce wa mutum kada ka musulunta fa in zaka bar addinin iyayen gijinka zaka bar addinin kakanninka da sauransu kaza kaza idan mutum ya saba mishi yayi nasara sai ya bar hanyar musulunci ya zo ya zauna mishi a hanyar hijira kuma zai ce mishi yanzu zaka bar hijira duk dadin garin kun nan duk wanda ka nemi aure a wajen shi ma zai baka da sauransu kana garin ku zaka bari ka je ka zama bako ka sha wahala idan mutum ya saba mishi yayi nasara shi ma sai ya zo hanyar jihadi kuma da ce mishi yanzu zaka zo ka mutu akan abin da baka da tabbaci a kansa zaka bata lokacinka ka bar jihadin nan ka zo ka zauna ba mamaki ma ka bar matarka wani daban ya zo ya aure ta da sauransu kamar yadda hadisi ya bayyana idan mutum ya tsallake manzon Allah ya ce idan mutum har ya tsallake wannan to alkawari ne akan ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ba shi gidan aljanna wato mai sauki ne in kana son ka rabauta ka saba wa shaidan halaka ce yar kararrama in ka saba wa shaidan ka rabauta إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم سيألا شيء إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون hakika mun sanya shaidani majibinci ne ga waɗanda ba sa yin imani wanda imani bai tabbata a zukatansu ba su ne kawai za su riƙi shaidan muddin imani ya tabbata a zuciyar mutum to mutum ba bi wannan shaidani ba kuma ba ji shawararsa ba ba ji maganarsa ba na na To wannan ayan ta sauka ne akan mushrikai a zamanin da in sun zo tsawafi ba sa yin tsawafi da wani kaya wanda sun aikata wani sako a cikinsa wannan fa a tunaninsu su mushrikai din nan kafirai. To sai maza za su yi tsawafi da rana tsirara. Mata kuma su ma za su zo su yi tsawafi da daddare tsirara babu tufafi a cikinsu. Sai ƙuraishawa su Homs alhums su wanda mutane wato keɓaɓɓun Allah ke wanda sun an ba su ijiyan ajiyan gidan Allah tabaraka wa ta'ala su wannan suna tsawafi a tufafin su amma sauran kowa zai tube kaya har ma mata sayyidina Abdullah ibn Abbas yake sirri yana cewa in sun zo tsawafi suna cewa al-yawma yabdu kulluhu aw julluhu wa ma bada min fala uhillahu wato yau wani abu daga cikin tsirara na zai bayyana kuma duk abin da ya bayyana ban halalta shi ba a tunaninta ta yi imani na ƙarshe kenan alhali ko Allah bai amurce ta da tsiraicin nan ba bai umurce ta da shi ba to Allah sai ya saukar da ayan nan yace wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan sun aikata alfahsha sun aikata wani abu daga cikin tsawafi wato a tsiraicin nan sun zo sun aikata sai su ce wa annabi idan an hana su sai su ce wajadna 'alayha aba'ana ai mun riski iyayenmu mun samu iyayenmu suna yi kuma Allah ne ya umarce mu da ita wallahu amarana biha ka duba hikam hikman qur'ani Allah sai yace me qul inna allaha la ya'muru bil fahsha duk da su sun faɗi magana biyu ne su sun ce wajadna alaiha aba'ana wallahu amarana biha mun riski ubannin mu akanta kuma Allah ya umarce mu da ita amma sai qur'ani da ya san da'awa na farko da suka yi mun samu iyayen mu akanta a gaskiya ne sai Allah ya kyale su da ita eh wannan gaskiya ne kun samu iyayenku a kanta amma wallahu amarna bi hakan ƙarya ne Allah bai umurce ku da ita ba qul inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da al fahsha ko ya take qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin kuna fadi wa Allah abinda baku sani ba dage kirkira ƙarya na banza ku ce Allah ya umurce ku da shi yaushe Allah ya umurce ku da shi da ku tube kaya sa'annan ku yi tsawafi Allah bai umurce ku da wannan ba amma akwai wanda tun da suna da fitra cewa suna ganin tsiraicin nan baya cikin abun da fitran mutum da take yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ana gina Ka'aba shi yana nan karami kafin balaga ya dauki abu a kansa baffansa yana daukan duwatsu akai ana kaiwa a gina Ka'aba baffansa yake mishi yayi maka nayi baraka aje wannan naka izar naka da ka dauro da shi akan ka ba an ce kaman baffansa ne wata riwaya kuma an ce shi ne da ya taba shi ya kusan buduwa bai budu ba ma sayyidina alaihi salatu wassalam ya fadi ya soma wannan fitra ba a so mutum tsiraicin nan kuma a sai da khadija radiyallahu anha lokacin da jibril ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce mata jibril ya zo tuni ta dauki gane ta kulle ta rufe kanta ta sani cewa mala'iku ba sa kallon mutum da tsiraici ko kuma kanshi a buɗe a sai da Khadija. Wannan sab a zamanin jahiliya, wato an san tsiraici ɗin aiki ne da mutumin da fitransa ba lafiyayya ba. In an duba fitransa akwai rashin lafiya a jikinsa wanda Allah ya sani yana da shi a cikinsa. Shi ne wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun shin za ku gaya wa Allah abinda bai faɗa ba za ku dangana mishi abinda bai bai bai bai ba shi ba wata hujja da ya faɗa a kanta wato ƙarya ne suke kirkira akan ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am na'am na'am to da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa ka gaya musu qul amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umurni da adalci ubangiji na yayi umurni da adalci fahsha ba adalci bane akwai ta'addanci wa wani daban to Allah baya umurni da alfahsha baya umurni da zalunci baya umurni da ta'addanci idan ka duba ayoyi kamar yadda muka faɗa tun a suratul an'ami har izuwa suratul arafi ubangiji yana tunatarwa kawai da yin adalci suratul ma'ida akwai a suratul an'am akwai a nan suratul araf akwai ubangiji yana umarci da umarni da adalci kan a ƙasa ma akwai ubangiji yana ce inna allaha yamuru bimaza bil adli wal ihsan Allah yana umarni da adalci an cuce ka ne ko za ka cuci wani ne ka tabbata lamarinka akwai adalci a ciki Allah baya umarni da wani abu shi ne anan ya ce ƙula mara ni rabbi bil qist ka ce ubangiji na ya umarce ni da adalci tsaban muhimmancin adalci a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala duk da kafircin nan da suka yi ubangiji bai ce ka gaya musu an umarce ni da imani ko da tsa'a Allah ya umurce ni da adalci domin imani da sauransu ga baki daya zai shiga cikin adalcin da mutum zai yi wa kansa kuma adalcin da mutum zai yi wa ubangijinsa tabaraka wa ta'ala qul amara rabbi bil qist qul amara ni rabbi bil qist kace ubangiji ya umurci ya yayi umurni da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid sa'annan wannan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wato ku tsaida fuskan ku a cikin kowani wajen ibada ana nufin su da shi ku fuskanci alqibla a duk wani wurin ibada duk lokacin da kana so kai ibada a cikin masallaci ne a gida ne a wani wuri ne haka to ka fuskanci ubangiji tabaraka wa ta'ala ka fuskanci alqibla shine abinda ake nufi anan qul wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin na wad'uhu mukhlisina lahu ad-din sa'annan kai ibada wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala kana kasancewa mai ƙanƙan da kai mai yin ikhlasi wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To, ana akwai magana, mafi yawan mutane yanzu suna hukunci wa mutane suwa ne ba sa sallah, suwa ne sun tsaya a majalisa ba sa kaza, ina ruwanka mai ya kai ka. Allah bai umurce ka da wannan ba. Allah kai ya umurce ka kai kadai a duniyan nan mamanka babanka yaranka su lokacin da suna kanana zaka yi musu umurni sun balaga ba ruwanka da su kawai ka samu kanka alaikumu anfusakum wane yana nafila mutumin nawa mutum a gidan shi yana raka'a dubu babu wanda ya sani a waje kuma yana hira nawa mutum yake saukar da alqur'ani kamar sayyidina algoni salisu ruwan Allah ya ji kansa kowa ya sani babu safiyar Allah da baya saukar da alkur'ani har ya bar duniya har rashin lafiya ya zo ya fi karfinsa yana cikin wannan ko malamai nawa ana ganin su ana ibada ba lalle bane sai ka zo ka fita ka tsaya a gaban kemara ba ko ka tsaya nan shine za a san kana ibada ko in ka zo gida muna hira kai sallan tahajjud jiya ta yi dadi kai tarawih yayi dadi kai malam wane jiya ya bata wannan duka riya ne Allah ya umurce ka kai kadai kai wannan kai kadai za ka yi ibadan nan wallahi wallahi in an fara azumi daga farkon shi har ƙarshen shi baka zo masallaci ba ma baka yi sallah ba a masallaci in kana yi a gida ladan ka Allah ne ya sani Allah ne zai baka idan ka zo masallaci ma kanka idan baka zo ba ma ma kanka ha wad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku tsarkake addinin ku addinin ku bare tsarkaku ba muddin akwai riya ya shiga cikin sa muddin kana nuna wa mutane kai kafi su ibada muddin kana nuna wa mutane wa'annan sun gaza a nan wa'annan sun gaza a can ba naka bane ha wad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku tsarkake addinin ku kuma ku yi kankan da kai ku yi ikhlasi a cikin ibada wa quluhu mukhlisina lahu ad-din yace kama bada'akum ta'udun kaman yadda ya halice ku tsirara babu komi a jikinku hakan nan kuma zai tayar da ku ku koma wurinsa gobe ranar kiyama kowa yadda ya zo hakan nan zai tafi kuma shi kadai za a yi masa hisabi shi ne ana hana mutum ya shishigi a cikin lamarin Allah sai Allah ya ce ayan gaba fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala sashe ya shiryar da su sashe kuma bata ta tabbata a kansu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani yana cece inna Allah khalaqa khalqahu fi zulmatin ثم ألقى عليهم نورا من عندي فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل Allah ya halicci halittansa a cikin bata gabaki daya a cikin duhu sai da sai ya jefa musu wani haske musulunci alqur'ani addini zuwan manzanni zuwa ƙarshe ya aika musu duk wanda wani sashe daga hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala ya same sa ya shiryu wanda Allah bai nufe shi da shiriyu da shiriyu wannan ba kuma zai bata haka manzon Allah ya bayani shine Allah yana ce fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala sai wanda Allah ya wannan bata ta tabbata a kansu Allah ya ce me yasa ta tabbata a kansu domin sun riki shaydanu innahum muttakhadhu ash-shaytana shayatina awliya'a min dunillah batan ta tabbata a kansu duk da ikon Allah ne da tabbacinsa amma domin so sun riƙi shaiɗanu majiɗinta sun bi son zuciya a cikin komi muddin mutum ya bi son zuciya da kaɗan zai bi shaiɗan shi yasa imam busairi mu yadda muka faɗa ya ce wa halifin nafsa wa shaiɗana wa asfihima ko da yaushe ranka ɗin nan da ita da shaiɗan ka bujire musu kawai kada ka ji duk lokacin da ranka ta ce ma kai abu kaza kaza kaza sai kai kuma kace a ƙarya kike zan yi abu kaza tace ka huta kace a baran huta ba to innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsibuna annahum muhtadun su kuma sun zaki cewa suna cikin shari'a kamar yadda Allah yake ya faɗa a can suratu a ƙarshen suratul kaf afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum la turja'un fa ta'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa rabbul karim izwa na'am allazina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsibuna annahum yahsinuna sun'a sun bata a cikin rayuwar duniyan nan da tunaninsu da zatonsu sun fi mutane da zatonsu sun fi ibada da zatonsu su ne keɓaɓɓu a wurin ubangijin Allah alhali kuwa da sallansu da imaninsu da abubuwan da suke yi muddin halittan Allah sauran ba su kiyaye ba su kiyayu daga sharrinsu ba to suna cikin bata yace allazina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yahsinuna sun'a shine ubangiji anan yana cewa wa yahsibuna annahum muhtadun sun zaki cewa su suna kan shari'a alhali kuwa su sun shiryu ne zuwa hanyar shaytan ba hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba na'am to wannan kuma kira ne wa wanda suke tsawafi tsirara kuma kira ne ga ‘yan adam ga baki ɗaya Ubangiji yana cewa ya bani Adama ku zo zinatakum inda kulle masjid. Ya ku ‘yan adam wato ku ɗauki wannan adonku, ƙoƙawarku a cikin kowane wajen ibada, da wajen ibada idan za ku zo ku suturci kanku, ku sa tufafi mai kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo masallaci zai sa tufafin sama mai kyau zai sa turare kai ma idan zaka je wurin ibada ka sa tufafi kuma in zaku yi qawafi to ku sa kaya ku yi qawafi da shi ku rufe al'auran ku wannan hukuncin kuma zai hau kan mutane duka duk lokacin da zaka nufi wajen sallah wajen ibada ka tabbata ka sa tufafi mai kyau kullum muna faɗa duk da muna faɗa ne a harken darijiya a wajen darussan Bukhari da sauransu muna faɗa fa idan mutum zai je zance ko zai je alkawari da wani babban mutum misali sarki ko gidan saka ga zai sa tufafi mai kyau in zai tafi amma in zai zo masallaci kuma zai zo da wari da kaya mara kyau ya shiga wa ya fi kai masa kulliya Allah ko shi mutum Allah ne yace khuzu zinatakum inda kulli masjidin Allah bai haramta muku sa tufafi lokacin da zaku yi tawafi ba wa kulu washrabu sa'annan Allah bai haramta muku ba duk wasu abubuwan da za su ce muku kada ku ci Allah bai haramta ba sai abin da Allah ya haramta muku shine wanda ya zo a ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta muku wala tusrifu sa'annan kada ku yi israfi abin da ake nufi da kulu washrabu wala tusrifu an ce a zamanin sayyidina Harun ar-Rashid wani likita ne wanda shi ba musulmi ba yana zuwa yana dubansa sai ya ce mishi wallahi akwai wata aya a nan littafin kunnan da ta kammala rabin likitanci gabaki da ilimin wato ilimin likitocin nan rabinsa gabaki da ta kunsa sai ce mishi mene ce wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kuma kada ku yi israfi abin da ake nufi da shi a nan wato duk lokacin da mutum ya zama ɗan haɗama ko ɗan handama duk abin da aka samu wannan ya samu ya haɗe bari in ci na anjima da na gobe da na jibi ya samu wannan bari in ɗauki rabona mai zaƙi ya ɗauka mai ɗaci ya ɗauka mai gishiri ya ɗauka ko magani an ɗauka zai ce bari mu sha yunwa ba ta kashe mu ko abinci baya kashe mutum ta wannan bayan shi rashin lafiya ne in za ka ci abinci ka ci abinci daidai wa daida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sulusun لطعامه وثلث وثلث wato koda wani shi ka fara jin wani abu daban a jikinka zaka iya ka sani cewa wani abu kaza da naci shine illa shine ya sabbaba mini abun nan amma in ka hada fa ka hada wannan da mai zaki da mai daci da mai wannan duk gabaki da ka hada zaka sani ne bara ka sani ba to Allah ya ce ku ci ku ci ku ci ku sha kuma kada ku yi israfi israfi kuma almubazzaranci ma zai shiga ƙarƙashinsa wato maimakon ka yi abinci ka ci diyewa har ya rage babu mai ci a zubar da shi kuma alhali wasu mabukata suna nan wannan israfi ne kada ka yi haka ka ci daidai ƙarfinka in kaga zai rage so ka ba wanda suke bukata wanda za su iya ci an hana israfi anan wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin haqiqa Allah baya son mabarnata masu yin israfi a cikin ci da sha da sauran abubuwan su ga baki daya na'am نعم to a nan ayar nan malamai masana ga baki da masu tafsiri kuma akwai kaman ibnul jauzi ma kaman annuji ma kaman al-imam al-khazin ma ga baki da sun yi magana sun ce tana nufin ga baki daya wato kace manzo Allah ya gaya musu waye ne ya haramta zinatallahi abun ado wanda Allah ya halalta wa bayinsa waye ne ya haramta sun ce babu laifi ka sa kaya mai tsada mai kyau babu laifi a cikinsa duk abun da bai kai almubazzaranci ba don haka shine na rubuta maganan shi al-Imam al-Qannuji da ya kawo daga sauran malamai yace yace la haraja على من لبس الثياب الجيدة الغالية إذا لم يكن مما حرم الله ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لا مدخل في الزينة ولا يمنع منها مانع شرعي التي لها يتي التي لها مدخل في الزينة ولا يمنع منها مانع شرعي ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا باهرا mutane mafi yawa in sun ga mutum yana sa tufafi mai kyau yana yin ado sai a ce wannan mutumin nan yana son duniya limamai masu tafsiri sun ce a yayi kuskure muddin ya kukuta kamar yadda sayyidina abdullahi ibn abbas ya kukuta daga abubuwa guda biyu idan baya nufin alfahari ne da shi kuma baya nufin mubazzaranci ne alfahari domin ya nuna shi ya fi sauran mutanen ko kuma almubazzaranci da shi to babu laifi kai imam ar-razi a cikin tafsirinsa yace innahu yatanawalu jami'a jami'a zina fayadkhulu tahtahu jami'u anwa'il malbus wal hula walaula anna adh-dhahaba walaula an-nass harrama adh-dhahaba wal harira 'ala ar-rijali la dakhala fi hadha an-nass yace ba da ba don akwai nafsi ne wanda ya haramta alharir da gol magulagulai wa maza ba da su ma za su shiga ƙarƙashin wannan nafsi ɗan uwana ka yi ado ka sa tufafi mai kyau ka sa hula ka sa duk abin da ka gani na ado takalma mai kyau ka yi shi Allah ya halalta maka babu wanda ya haramta maka muddin baka nufin ka yi alfahari ne akan bayin Allah to Allah ya halalta shine anan ubangiji yana ce qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi ka ga wayannan kafiran wane ne ya haramta abubuwan ado wanda Allah ya halalta wa bayinsa قل من حرم زينة الله التي أخرج إلى عبادي وأن الله يفتر وباينسا والطيبات من الرزق دكما داد أداد دك تكين أبنشي أبنشي ميدادي وحرمتا الله بي حرمتا بس حرام المنخنق الموقوذ إذوا كسلاما ألدي جني دا موشي وننشيني أما ثورا كتدادي كسامي كيو muddin baka nufin girman kai da shi kamar yadda sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya faɗa ba wa tayyibati min rizq sai Allah ya ce ku duba hikimansa yace qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya musharakatan ma'a ghayrihim ita an yi wannan mai dadi da wannan ado din nan wa mu'minai amma ba su kadai ba a duniya kafirai ma suna tare da su mun ba su amma khalisatan yawmal qiyamah keɓaɓɓiya ce wa mu'minai gaba ma mu'minai ne ranar alkiyama wato ado da daɗi da sauransu na mu'minai ne kamar yadda ubangiji ya faɗa tukhlaquna ala surati adam manzon Allah ya faɗa za a halicce ku a suran sayyidina adam tsayi sittuna zira'an ga kyau ga wasama na sayyidina yus ga akhlaq na sayyidina muhammad alaihi salatu wassalam wannan shine ado wannan kuma na mu'minai ne kafirai ba su da shi ranar kiyama amma adon duniya na mu'mini da kafiri duka Allah ya ba su kamar yadda hadisi kullum muna fada law tusawi dunya inda Allah janaha ba'udin lama razaqa minha kafiran mazqata ma'in Allah ya yi ta ne domin a yi ado a ɗauki ado da ita amma kada a ɗauke ta ita ce gaya kada ka ɗauka misali adon nan shi ne wato rayanka a duniya kawai kullum kana so a ambace ka da shi a ba haka ake nufi ba ana nufin ka sa mai kyau ne amma ya kasance ibadanka da himmanka kuma akan lahira na'am qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah kazalika nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun ubangiji yace hakan nan muke rarrabe ayoyi muke bayyana ayoyi domin mutane su sani domin wanda Allah ya ba su basira da sani su sani domin Allah wanda ya nufe su da imani da shari'a su sani su bi aha na'am na'am to wanda waɗannan waɗanda suke haramta wannan ado da kuma suke haramta wato daɗaɗan abubuwa da Allah ya yi su wa bayinsa muminai an umarci annabi alaihi salatu wassalam ya gaya musu kul ka ce kuma ko kuma ka ce musu inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairi alhaq ubangiji na ya haramta alfahsha abin da ya bayyana da wanda ya koyi a cikinta gabaki ɗaya Allah ya haramta muddin an ce mishi fahsha ne Allah ya haramta alfahsha wal baghya baghi kuma zalunci ne ta'addanci ne ga wani shine baghi wal isma da zunubi wato wal isma da zunubi Allah ya haramta laifuffuka na zunubi na sako wal baghya kuma ta'addanci ba tare da ghaira da dalili ba wato me ake ana nufin nan da ghairil haqq wato Allah ya baka daman idan mutum ya cuce ka ya buge ka idan zaka iya karama karama kai rama karama faman ihtada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma ihtada alaikum idan mutum ya cuce ka yayi maka ya zalunce ka to zaka iya kai rama ko amma daidai da wannan cutarwa ko zaluncin da ya maka daidai irin sakar ya tafi amma malamai suna da magana anan sun ce babu wanda ya san daidaitu wannan idan mutum ma ya buge ka da hannunsa watakila hannunka ta fita shi girma idan ka zo ka buge shi za a ɗauki iyakan inda hannun shi ta buge ne sauran ya zama laifi a kanka shi yasa Allah yana cewa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda yayi yafiya ya bari ladan sa yana gun ubangiji tabaraka wa ta'ala anan shine wal baghy bi ghairi al haqq abunda ake nufin sa kai zalunci ba tare da wani haƙƙi ba ba wai an yi maka ba kawai za ka yi na magana ne na habaici ne na hannu ne na ɗauka ne na koya yake zalunci Allah ya hana shi iyakan abin da Allah ya hana kuma Allah ya haramta muku wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kama ku yi shirka da Allah akan abin da bai saukar da wata hujja bayyananna ba akan sa kaman tawafi a tsiraici Allah ya saukar Allah bai saukar ba sune sun kirkira kada ku ci abu kaza ku ci abu kaza Allah bai faɗa ba sune suka faɗa to shine kada ku yi shirka da Allah abinda Allah bai saukar ba ko kuma bautawa gumaka da sauransu yace wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma ku faɗi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda ba ba ku sani ba wato kawai kun faɗa ne daga kanku ina ganin mun zo nan shine karshen karatunmu na wannan shekara abinda muka faɗa daidai a cikin sa dacewa ne daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma muna mishi godiya akan wannan duk wani abun da muka faɗa ba daidai ba na kuskure ba daga Allah ba ba daga annabinsa ba ba daga malamin tafsiri ba ba da kuma Sayyidina Yahya Mare wanda ya kyautata zato da mu yake mu yi karantarwa a bakacinsa domin Allah ya sani shehi yake mishi shine zaɓa wanda ya cancanta ya zauna a wurin nan ya karantar sai da Yahya Musa Mare shi kuma ya kyauta da zato da ni duk da na san ni ban kai in yi wannan bana ya kyauta ta zato da ni yace ka zo ka wakilce ni kai aikin nan to muna mishi godiya Allah ya saka masa da alkhairi to in mun yi mun yi laifi ba daga Allah bane kuma ba daga annabinsa bane ba daga malamin tafsiri bane ba daga ba daga shi sai da Yahya Mara bane wannan laifin Abba Sale ne daga kan shi ne kuma ina roƙon Allah ya gafarta mini wannan kuskure sa'annan kuma zamu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma zamu roƙe sa ya saka wa wanda shine ya zama sababi ga samun wannan masallacin kuma a taru a wannan masallacin a karantar a wannan masallacin a yi ibada daban-daban a cikin wannan masallacin shine maulana الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسين رضي الله عنه ألا يساك مسد الخير منا مشي قوديك ومنا روق الله تبارك وتعالى ألا يباشي لا فيكم يباشي صوم قاناكم يتبت الدشي أتكين هنيا هل يسادو دكاكس عن النبي عليه الصلاة والسلام sa'annan bayan nan kuma godiya za ta je ne ga yayanmu gashi ne yana zaune a kusa da mu don ya karfafa mu ne ya fi mu sani ya fi mu ilimi ya fi mu karatu duka amma tabi'a ne ta manya su ga 'yan ƙananan su sun aje su suna aiki don su karfafa su yayin mu masa da albashir Allah ya saka masa da alkhairi muna godiya sosai da karfafa mu da yi Allah ya bashi tsawon rai ya bashi tsawon rai ya bashi lafiya da wadata kuma Allah ya bashi duk abin da yake nema a duniya Allah kuma ya bashi ƙarfi da nasara akan makiyansa gabaki ɗayansu da wanda aka sani da wanda ba a sani ba gabaki ɗaya sa'an nan kuma godiya bayan shi za ta zo wa iyayenmu ga sunan alhaji magira tom ne sayyidina algoni habu ne da sayyidina sayyidina sahib alkutub ne sayyidi ibrahim shagar sayyidi alhaji muhammad jibrin da sayyidi abubakar musa da sayyidi da malamin qur'ani gabaki ɗaya barin ya lissafa sunan su ba in nace zan lissafa ma barin iya ba gabaki ɗayan su Allah ya saka musu da alkhairi don wajen nan ba wajen su bane ba karantarwa bane kama a kilas wanda ya kamata a ce mu mu shiga mu je mu karantar amma sun zo wajen nan don su karfafa mana gwiwa ne don su nuna mana wannan aikin alkhairi ne kuma ku ji gaba da shi muna tare da ku shine kawai lisanu halihim yaqul Allah ya saka musu da alkhairi babu wani irin taimako wanda mutum za a ce za a karfafa mishi ne wato ya cimma buri ya aikata wani abun alkhairi wanda bamu gani daga gare su ba gaskiya na nasiha ne masu kuɗi da kuɗi ne masu faɗa na nasiha da nasiha ne ga baki ɗaya ba su gaza ba sun yi da kuma bara mu manta ba ga baki ɗaya ƴan uwanmu maza da mata wanda kullum suna cikin masallacin nan wannan zamu ce masallaci zai shaida muku gobe ranar alkiyama masallaci ne zai shaida muku Allah kuma ya biya bukatan kowa duk wanda ya ji ne ya zo ya halarta a nan wanda yake ji ta hanyar social media ne ga baki ɗaya wanda yana son ya ji bai samu ya ji ba ga baki ɗaya in akwai abun alkhairi tattare da zaman mun nan to Allah ya haɗa mu ga baki ɗaya a kansa ya ba mu shi an akwai abun sharri kuma Allah ya kiyaye mu ga baki daya daga shi albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma gaskiya an ce man la yashkuru nasa la yashkuru Allah zamu gode daga farko a bayan hakan nan zamu gode wa shi gwamna na Borno state ya sa mana fankokin nan ya sa mana sola a masallaci tsawon masallacin nan dare da rana wutan nan da kuke gani sola ne kuma shi gabna baba gana umara zulum shi yayi yayi duk wanda yayi maka alkhairi zaka gode masa ba ruwan mu da sauran abubuwan amma abun da yayi mana anan mun gani dole zamu gode masa Allah ya saka masa da alkhairi daidai niyansa da kuma shehu barno shi ma Allah ya saka masa don za a yi za a yi karatu mun sanar da shi shi ma ya addu'a ya ce Allah ya taimaka muku kuma ya yaba ya ce mun san masallacin nan abin da yake ba ma tsoro ku je ku yi aiki hakan nan kuma kaman limamin limamai zannalai su shi ma abin da ya faɗa mun nema izini a wajensa kaman al'adan garin nan dole za a sanar da su mun gaya mishi ya ce ai ba ma tsoro mun san masallacin nan ana kira ne ga haɗin kai ba a kira ga rarraban kai ku je ku yi Allah ya saka musu da alkhairi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi da kuma iyayenmu mata ga baki ɗaya da ɗan uwa maza da mata Allah ya saka musu da alkhairi babu abun da za mu faɗa sai dai mu ce Allah ya karɓi azuminmu ya karɓi ibadunmu ya karɓi karatuttukan da muka yi duk abun da muka gabatar na alkhairi Allah ya karɓa duk wani abu da muka aikata na sabo ko kuma na barin hanya Allah ya yafe mana shi albarkan annabinsa Muhammadu sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya kuma kiyaye mu a cikin sauran kwanakin da suka rage mu yi azumi daidai mu karasa ibadun mu daidai kamar yadda yake so wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zamu bar addu'a na amin amin to wai za a yi bayanin karatuttukan da aka yi sai da Abdurrahman daga baya kuma wuka da nama duka yana hannun sai da albashir ambasada albashir in ya umarni wani ya yi fatiya zai yi fatiya na na to